والسلسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ɗan uwa musulmi na wannan masallaci mai tarin albarka ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan lokaci mai tarin albarka wato yau alkamis ko kun ga gashi har muna wuni kusan za a ce na tara kenan aram ku duba ku ga kamar yau aka fara azumin fa to fa haka tafiyar kwanakin take wallahi shi yasa masu hankali suke dubawa su ga in sun wayi gari sukan yi tunani jiya mai suka yi asarar mai suka yi ribar mai suka samu to a wannan yinin abin da suka yi asara sai su yi kokari su maye gurbinsa da abin da yake mafi alkhairi wallahi wannan abinan da ɗabi'a ko hali ne na sahabbai da suka gabata su in gari ya waye ba burinsa za mu yi kaza za mu yi kaza ba a'a jiya suke duba su ga jiya asarar me suka yi sannan yanzu tun da sun waye gari yanzu sun tabbatar Allah ya kawo su wayewar gari kuma babu tunanin za su sake kwana sai su ga to kafin rayuwar ta kare a wannan yinin me ya kamata su yi na alkhairi to mu ma haka ya kamata mu yi Allah kai mana muwafaka za mu shiga cikin suratul qamar wannan sura mai tarin albarka makiya ce malam yace babban abin da take karantarwa shine zikiru ayatul rusuli wa mu'jizatihim al-kubra abin da take karantarwa mafi girma shine ayoyi na manzanni da kuma mu'ujiza da suka zo da ita wacce take mai girma ibta da atin sura wannan sura ta fara bi zikiri tilkal mu'ujizati alkauniya da farawa da mu'ujiza wacce take alkauniya mu'ujizatu inshiqaqil qamar wato mu'ujiza ce ta kecewar wata abinda a tarihi kai ko a mafarki ma ba a taba tunanin hakan ba yawanci magabata kamar misali mahaifiyar imamu shafi'i misali wata rana ta je ta ainihin tsuguna za ta yi fitsari a mafarki kenan ita ga maimakon fitsari ya fito mata ita ga farin wata ya fito mata kuma da ya fito haskensa sai ya kwarare duniya da take faɗa wa malamai masana fassara suka ce abin da za ki haifa za ki haifi ɗa kuma zai sanu a wannan duniya sai dai su kansa ba su san wannan irin sanuwa zai ba a yana da ilimi ne amma dai sun gaya mata zai sanu kuma zai amfani al'umma Allah ka samun dace to saboda haka anan wannan kecewar wata kun ga mu'jiza ce wacce take babba tunda shawa su ba su taba gani ba daga cikin irin abubuwan da suke tambaya to sun tambayi irin wannan aya din shi yasa anan malam yace aya ce ko kuma mu'ujiza ce wacce take babba shi yasa sura sai ta fara da ambatan irin wannan mu'ujiza kauniya in shiqaqil qamari allati ihda mu'ujizati sayyidil bashar ita ce ɗaya daga cikin mu'ujizozi na ainihin abin nan shugaba na ainihin dukkan al'umma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ɗaukaka annabi sama da dukkan halittar da ya halitta akwai wani littafi mu'ujizatir rasul za mu ga ainihin malamin ya yi ƙoƙari ya kawo mu'ujiza ta manzan Allah har guda dubu idan kana jin wancan an ba shi mu'ujiza ƙwaya tara wani an ba shi kaza da sauransu to shi annabi sallallahu alaihi wasallam malam iya abin da ya ɗan ƙoƙari ya tsamo guda dubu daga cikin mu'ujiza ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sannan wata la zalika amara annabi abinan amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil i'tiradi anil mushrikina wa inzarihim bi iqtirabil qiyama sannan wannan sura din an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da ainihin al'umma yayi fito na fito da su mushrikai yayi musu gargadi da cewa qiyama fa ta kusanta wa bima yalqawnahu hina al-ba's min ash-shada'idi da duk irin abin da za su hadu da shi na fitintunu masu tsanani ranar alkiyama ثم ذكي أبنا ثم ذكرتهم بما لقي أبنا لقيت الأمم kuma ya tunatar da su irin abin da al'ummomi suka ainihin fuskanta a misalihun wato irinsu masu taurin kai min azabi a duniya daga azaba irin ta duniya me yasa litakazibihim rusulullahi yadda suka ƙaryata manzannin Allah sannan ita wannan sura fata abinan fata haddasatil ayat an qaumi hudin wa samudin wa qaumi ludin wa qaumi fir'auna za ta yi magana akan waɗannan al'ummomi da duka tuni baya an riga an yi bayani bi shay'in min al-ishabi ma a taswir anwa'il azabi da irin yadda suka samu kansu cikin dubo azaba ba kakkautawa daban-daban daban-daban ko kuma nau'uka na azaba sun matawajjahatin sura ila muqadibati quraish sannan surar za ta juya kuma ta magana da ƙwarishawa a karan kayuwansu wabinan wahazarat za kuma ta gargadantar ta tsoratar da su musri'an wato wata irin haɗuwa wacce take mumasilan limusari'i ula'ikal aqwam haɗuwar da take babu riba a cikinta sai asara irin haɗuwar mutanen farko da suka yi jayayya da manzanninsu sannan ƙarshe surar za ta cika da bayanin wato abin nan makarkata ko yadda masu tsoron Allah suka karkata da yadda Allah tabaraka wata'ala ya be su saboda irin ayyukansu ba'a da zikiri halul ashqiyai almujrimina bayan surata ambaci halin waɗanda suke yan wuta Allah kai mana muwafaqa Allah sai ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر na'am وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر mm, وكذبوا واتبعوا أهواءهم mm, وكل أمر مستقر mm.
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر Allahu akbar حكمة بالغة mm, فما تغني النذر mm, فتول عنهم mm.
يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana ikitarabatis sa'atu wan shaqqal qamar dalilin wannan faruwar al'amari yadda quraishawa suka matsa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yau su ce kaza gobe su ce kaza yau su ce kaza gobe su ce kaza Hanza dan Abdul Muttalib wato shi baffa na annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan wato ɗan uwa ga Abdullahi wato mahaifin shi annabi sallallahu Alaihi wasallam, tunda yana cikin kusan za a ce farko-farkon wanda suka yi imani. Yana kuka yana baƙin ciki saboda irin yadda waɗannan ƙwarai shawa suka matsa wa annabi, ya ce, Ya nabi Yallahi, mai isa ba za ka nuna musu wata aya daga cikin ayoyin Allah ba. Wadda wannan aya ɗin duk mai hankali in ya ganta zai ainihin hankalta ya san abin da kake faɗi gaskiya ne. mu dinnan mun riga mun yi imani da kai kuma mun san cewa kai mai gaskiya ne baka da cin amana baka da kaza baka da kaza sannan ya lissafto ayyukan alkhairi kai ne mai yin kaza kai ne mai yin kaza me zai hana kai musu wataƙila ya yiwu su tankwaso su yadda a samu sauƙin rayuwa ana cikin haka cikin ƙudura ta Allah sai Allah ya kaɗo irin su Abu Jahal da irin su utuba to muhammadu me zai hana yanzu wannan watan gashi yayi haske me zai hana kai ro abin nan in dai da gaske ne Allah naka ya ya baka dama ka ka ce watan ya zo ya- gaban ka ya abin nan yayi sujjada mu gani in dai kai annabi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sayyidina hamza ya yi iyakar rarrashin annabi sallallahu Alaihi wasallam, annabin rahama ya yadda, sannan sai ya kallaci waɗannan ƙorashawa sai ya ce musu, ya ce, Idan na roƙi Allah a kan wata aya ko saukar wannan watan za ku yi imani suka ce za su yi, ya ce, To shi kenan, sai ya ce, Kai wata ka zo da ikon Allah. Duka suna tsaye fa mushrikai suna kallo fa. wallahi suna tsaye suna gani ya ce kai wata sako da ikon Allah sai suka ga watan kawai yana tahowa ga kuma lokacin baki da na waje sun zo masu ziyarar ɗakin Allah ziyara irin tasu ta wancan lokaci jama'a aka taru haka ga baki ga 'yan gari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mara imani duk yadda kai da shi ba zai imani ba wallahi wallahi ba zai imani ba in dai dan wuta ne an sa alƙalamin wuta a kansa to duk hikimarka duk ayar da zaka nuna masa ba zai imani sai ya tafi wannan wutar wallahi Allah ka raba mu da sharrin shaytan saboda haka watan yazo yayi sujjada gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kuma a gaban Annabi sai suka ce a wannan ai ba wata bane kawai kai mana rufa rufa ka sihirce mana kawai ido ne in dai da gaske shi ne to ya tsage ya shiga rigarka ƙarƙashin rigarka ya fito ta ƙarƙashin rigar ya fito ta wuyan rigarka sannan ya haɗe ya ce wa watan kaji abin da suka ce ka yi kai bisa umarnin ubangijinka watan ya shiga ƙarƙashin mayafinsa la ilaha illallah wai amma duk suka ƙi yin imani bayan ya shiga ya fito ya haɗu ga watan suna kallon a ƙirjin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma suka ƙi yin imani. Wasu daga cikinsu, irinsu Abu Jahal ɗin, sai suka ce, ku je ku tambayi wa'yancan baƙin, shin abin da muke gani shi suke gani? Watan nan e wata ne ya sauko, ga fasararin samaniya suna kallo duhu ba komai, yanzu ga watan a gabansu. bakin nan suka zo ba bakon da bai ce wannan eh wata bane gashi nan wata ne kuma gashi nan ya shiga rigar ainihin Muhammad tunda ba su imani ai da manzancin sa ba suka ce ya shiga rigar Muhammad gashi kuma ya haɗu a a ku tafi kuma ya sihirce ku ku je abun ku ya sihirce ku suka kisi imani da wannan din haka dai karshe haka suka tafi wata cikin ikon Allah ya koma yadda Allah ya ajiye shi shi ne annabi ya bi unguwa-unguwa jama'a-jama'a yana jama'a ku fito ƙiyama ta kusa jama'a ku fito ƙiyama ta kusa cikin hadisi ingantacce iki tarabatu sa'atu wan shaqqal qamar kowa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin wannan magana ba wanda bai tsorata ba har su shaqiya ai ma'ana qarabatul qiyamah in falaka bina filkataini abina filkataini watan ya kasu kashi biyu ala jabal abi ubaisin wa qu'aiqa binan wa qu'aiqa anu wa'annan duwatsu ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nema ya je nan ya tsaya watan ya zo shi ya kuma je din kuma ya tsaya kuma watan ya zo ayatul lahu sallallahu alaihi wa sallam wala yaltafit ila ma naqalahu al-ahad malam yace ba a yi la'akari fa da abin da madaidaita suka rawaito ba wallahi ba ai wannan ba min al'udul da maganganu daban-daban da suka faru akan wata din fa innal qamara in shaqqa bi makka abin bi makkata shi watan ya fasi wannan tsagewa a maka a gaban qurayshawa wa huwa zahirut tanzim wannan shine mabayyanin abin da shi alqur'ani ya faɗa shi yasa wayancan rawaita-rawaita duka sai aka basu don da akwai duk da cewa akwai abubuwa waɗanda suke na hakika sun faru ɗin su ƙurashawa sun tabbatar da haka wala yalzamu an yastawi an-nasu fihi sai dai mutane ba sa ba sa baya zama dole su su daidaita cikin al'amari guda li'annahu ayatul layli aya ce ta dare wa annahu kanat bi istida'in nabi sallallahu alaihi wa sallam min Allah ta'ala inda tahaddi lokacin da aka yi masa ainihin wannan abinan tambaya ta kurewa ta inga ainihin wato iliminka ya roki Allah Allah kuma yayi masa haka wa qad ilu domin sun ainihin me sun tambaye shi fa qala sai yace to ushkidu kamar idda bukhari da muslim suka rawaito hadisin yace ku shaida yanzu gashi nan ga wata din Allah yace wa in yarau su kafirai idan suka ga ayatan aya ma'ana mu'jizatan lahu sallallahu alaihi wasallam suka ga mu'jiza daga manzon rahama yi urdu sai su kawar da kai wa yaqulu sai su ce haza sihirun mustamir kai wannan sihirin naka yayi karfi sosai sihiri ne zartacce eh sihiri ne mai karfi ma'ana quwwatun kenan min al-mirrati kenan ko kamar can yadda yace zo ratin fastawa aya da muka karanta jiya ko Allah tabaraka wa ta'ala suka yake ba da labari suke cewa kai wannan sihirin ma ai mustamir wannan sihirin ya kai matuka wajen karfi a wata ruwaya aka ce a min al-istimrari wannan irin irin sihiri ne zartace wanda shi ba lalacewa haka koyaushe yake zama ai kaga shakiyanci ne yasa suka faɗi haka maimakon su ce a'a wannan aya ce daga Allah kuma ba wani abu da zai canja su yi imani sai ba su yi hakan ba Allah ya ce wa kazzabun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai suka karyata annabin rahama wattaba'u ahwa'ahum suka bi san rayukan su fil badili cikin ƙarya kawai Allah ya ce wa kullu amrin min alkhairi wa sharri mustaqir bi ahli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk abin da bawa yayi na alkhairi duk abin da bawa yayi na sharri to tabbatacce ne yana nan a wajen Allah a ajiye kuma za a saka wa ahalahu da shi wannan fil jannati in mai kyau ne cikin aljanna awin nari ko kuma in mummuna ne a saka masa da shi cikin wuta mustaqir Allah sai ya ce walaqad jaa sakar ta na'am yace walaqad ja'ahum min al-anba'i labari fa ya zo musu wa'annan mushrikayil arab kun ga dan abin ya zama cikin sauki Allah ya sauƙaƙa musu abin sai ya hore musu hanyoyi na tafiye-tafiye. Duka ƙasashe da suke jaziratul Arab har haure ba yadda ba sa shiga. Wani lokaci su je wannan ƙasa, wani lokaci su je waccan ƙasa, amma abin mamaki suna kallon irin wa'annan ƙasashe da Allah ya halakar da bayin Allah, wa'anda suka ƙi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma abin mamaki sai suka ƙi su imani. Sannan ayat ta zo a cikin garinsu, sun san yadda Allah ya da ma'abota giwa, saboda haka amma abin mamaki duka suka ƙi su imani don ka gane shi mutumin da yake ɗan wuta ne ko mai kai masa ba zai imani ba wannan wata rana wato abin nan suhayu wanda aka yi sulhi da shi a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da zai karɓi musulunci a fatahu makka yake cewa a ‘ya'yansa ya ce wallahi ice ni kawai na daɗe ina tunanin abin da Muhammad yake faɗi fa gaskiya ne kawai. Ni dai kawai ina jin baƙin cikin irin ɓarnar da aka yi mana ne kawai a hudu. Kishin wannan ya sa kawai sai na ji ba zan iya binsa ba. Sannan ƙura'anin da izo da shi yana mai yana la'antar iyayenmu. Ashe can ikira ma shi ma yana irin wannan tunanin. Wato ikira mata ɗan abu jahil kenan. shi ma yana can yana irin wannan tunanin shi kawai ya fahimci gaskiya to amma an kashe ubanninsu can nan ƙur'ani ya sauka yana tsinuwa akan iyayensu kuma in sun zo sun karanta su makenan su su tsinewa iyayensu saboda haka su suna kallon yin imani da Muhammad kawai ta tashi amma da Allah ya kaddara 'yan aljanna ne kun ga ikirama shi a filin daga ya mutu amma irin su Khalid kuwa akan gidan shimfiɗa irin su amintaccen al'umma shi ma akan gado ya mutu ku duba irin gwagwarmayar da suka yi amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya jarrabe su da shahada za su yi akan gadajensu shahada irin ta ciwo da shi Ubaida da shi ainihin wa da shi Khalid duka kowanne ciwo ne ya same shi duk raunin da suka sha duka bai sa sun yi shahada ba ashe kenan baya kamata ga rai ta mutu duk inda bala'i ya kai da bala'i sai Allah ya wajabta mata mutuwar kuma kana li nafsin an tamuta ko Allah ya ce kun ga Allah sai ya ce me kitaban ko illa bi idnillahi kitaban muajjala kitaban muajjala sai da izinin Allah yace kuma wannan littafi ne rubutacce duk inda bala'i ya kai ko sama za ta haɗe da ƙasa wallahi in wa'adinka bai bi wallahi ba za ka mutu ba amma kun ga taurin kai irin na me irin na wayancan sahabbai amma gashi alqur'ani ya tausasa su suka karɓi addini bayan sun yi tawaya wasu fa suka tafi akan kafirci shine Allah yake gaya mana wala qad ja'ahum min al-anba'i ma fihi mazdaj abina muzdajar tabbas hakika labartuttuka sun zo musu na halakar umman abin nan al'ummomi na farko waɗanda suka ƙaryata manzanninsu wanda a cikinsa lalle a kansu ko a gare su wallahi akwai tsawatarwa ga dukkan mai hankali Allah ya ce hikimatu wannan fa hikima ce wato kabarin mabuta da'un kenan ma'anarsa ma'ana baligatun tamatun ai ma'ana balagat ne ha abin nan gayatul abin nan gayatun likalali abin nan likalali ba abin nan fiha abu ne da ya kai matuƙa ma'ana abin nan al'umuru almunziratu au lil istifhami al-inkari ne wannan fahimta ne na wasu malamai ko kuma maluma na tafsiri suka ce wannan wani al'amari Allah ya hukunta wanda ya kai matuƙa wajen hikima amma su ƙurayshawa da wa'insu da makamantansu fa ma tugunin nuzur Allah ya ce wannan gargadin bai amfanar da su komai ba wallahi karshe sai suka tafi wuta shi yasa sai Allah ya ce fata walla armu Allah ya ce ka juye baya ga barin su yawma yad'u da'i lokacin da mai kira zai kira huwa israfilu lokacin da mai kira zai kira ma'ana sahibul karni kenan bayan ya yi busa an mutu kuma Allah ya bashi dama ya ce kai kira duk kowa ya tashi a wannan lokaci zai sa ainihin me ainihin wato kaho yana bakinsa zai busa a mutu kamar yadda ya busa kuma mutane suka mutu da izinin Allah wallahi haka kuma zai kira ya ce ayyatu hal izam albaliyatu wal ausalul mutaqaddi'a da gabobi waɗanda suke yankakku sun gutsutsire sun bar jikin su da Allah ba zai ishe ka aya ba kaga in an jefar da mushi kwace kwam sun ɗauki lokacin da aka ajiye shi kwaya ɗaya ne ko amma yana zugonyewa masu ci suna ci yana zugonyewa kasusuwan tun sun bar abin gashi kwarangwallin ainihin su lato ne sai wannan kashin ya balle wancan kashin ya balle shi yasa aka ce izamun albaliya ko kuma ainihin almutaqaddi'a gabobi waɗanda suke yankaku hatta anmula hatta anmula wallahi sai ta rabu da anmula haka kasusuwan duka za su kare su bi ƙasa shi yasa da farko yace ayyatu hal izamul baliyatu ya ku kasusuwa waɗanda suka riddige suka zama ƙasa ba na taɓa faɗa mana ba wannan gine-ginen da ake duka akwai ƙasusuwan mutane da fata ka je ka duba cikin attazakira ka gani ko ina ga kukun manta Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari irin yadda mala'ikan bisa umarnin Allah zai ce ya ku ƙasusuwa da suka riddige ya ku gaɓoɓi da suka yanyanke suka rabu da junansu walluhumul mutamazzika da nama wanda iriddige ya zama gari ya bi ƙasa sannan ya ce wa sha'urin mutamazzikatin ya gashi wadda iyan yanke da masu dogon gashin da masu gajeren irin namu duka ya gudun tsire ya bi ƙasa ba za ka iya fitar da shi a cikin ƙasa ba wallahi duk mala'ika ya kira kowanne sai ya yi kuma zai taho ya haɗu da ɗan uwansa domin akwai ƙashi a kunkumin bawa wanda wannan ƙashi ɗin baya lalacewa da shi Allah yake tayar da halitta kowanne bawa kuma sannan shi wannan ƙashin magana ɗisu ne kamar kurar ƙarfe amma shi kuma abin mamaki kun ga yanzu misali kurar karfe duk wani abu mai tsaya tsatsa wani karfe duk za ta ja ko to shi kuma wannan kashin iya abin da yake jikinsa zai jawo kuma ko ina ya tafi wallahi sai ya jawo shi dan mu gane kudura ce ta Allah sai ya ce musu inna allaha ya amurukunna Allah yana umarta ku an tajitami abina an tajitami ina ku taru ku haɗu lifasalil qaza idan tantancewa yau ranar ainihin me ranar raba ainihin ƙarya da gaskiya ne to Allah ya ce ku haɗu sai Allah ya ce ku sha'an خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر na'am مهطعين إلى الداع mm.
يقول الكافرون هذا يوم عسر to ku duba ku gani Allah tabaraka wata'ala ya ce wallahi idan kiyama ta tsaye zaka ga wallahi sun fito ku sha'an abasaru wallahi za su fito idan dunansu suna masu kaskanci siffarsu tana cikin kaskanci ma'ana zalila za su fito abasaruhum idan dunansu kuma lokacin da za su fito da Allah ya ce ya karju na minal ajidasi ka annahum jaradun muntashir ko kai ka ce fari ne abeban watsawa wanda aka firgita su suna kaurace wallahi lokacin haka zaka ga kowa yana tashi kawai daga cikin ƙasa fitowa suke kowa ƙasa tana zuba a jikinsa kuma huffatan urratan gurla ba mai sutura a jiki ummuna aisha tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace ya manzon Allah ya mu mata zamu kasance a wannan yini annabin rahama yace subhanallah yace ya aisha to masifar wannan yinin tafi karfin ka gane kai namiji ne ma ko mace a wannan lokacin yanzu nan misali in taro muke yi a inda mace a kusan ka zaka iya gane ta ko har ma in kai shaidani ne ka dan rika matsatta mutumin kirki ne sai ya mai kewa ta gurin da babu mace ko to wancan tsayuwar wallahi da za a yi ta ce ya nabi yallahi duk tsirara kowa tsirara ya ce kuma ba takalmi hufatan urratan wurlan ta ce to ya za mu kasance irin wannan abun kunya ya ce ai ba kunya wannan ranar ba za ka san mawaye a kusanka ba kai ta kanka kake shi yasa Allah ya ce za su tashi ku sha'al abasaru ya karjuna min al-ajdas za su fito daga kaburbura ka annahum kai ka ce su fari ne wanda suka ainihin me aka ɗebe su aka watsa suna tsorace la yadruna ba su san aina ya zahabu ne ina za su tafi ba min al-khawfi saboda tsoro wal hiratin da dimuwa Allah ya ce zaka gansu a wata ayar Allah ya ce mu'ammunan muhudi muquni iru usahum ko la yartaddu alaihim irfu eh zaka ga mutane sun fito yadda suka yi haka suka tsira ido wallahi ko ko kallon gefa nan ko kallon gefa ko daga gani sama wallahi ba su yi kuma kowa ya tsaya baya kiftawa wallahi kai ka rantse ka ce idan matacce ne amma abin mamaki tsoron wuni ne na alkiyama saboda sun ga abin da yake ana faɗa musu nan baya labari ba su san cewa gaskiya ba Allah ya ce za su kasance muhuɗi'ina ilar da'i sun duƙufa musri'ina madina sun shimfiɗu ma'ana sun shimfiɗa a ana ƙuhumu wuyansu ilar da'i zuwa ga mai kira ba mai batan kai fa a wannan ranar kuma kiran guda ɗaya aka yi shi wannan shine kiran da muka karanta yanzu ya ce to ku haɗu da izinin Allah ku tafi filin tantancewa ba kwatance kowa ya sani zai tafi da izinin Allah ya ƙulil kafirun a wannan yini kafirai za su faɗa minhum daga cikin jama'a ɗin haza yawmun asir kai wannan yini wannan yini akwai kunci a cikinsa wannan yini akwai kunci a cikinsa kun ga haka Allah ya ba mu labari cikin suratul muddassir ko Allah tabaaraka wata'ala ya gaya mana to za su ce wannan yini wannan yini akwai sa'abun wahala a cikin sa alal kafirina kama fi suratul muddassir ko eh Allah tabaaraka wata'ala yake gaya mana yawmun asir ai alal kafirina kuma yake gairu yasir akan kafire wannan ainihin yinin bashi da sauki to mu'minan ma mu'minan ma da Allah ya yi musu saukin wallahi a rannan ji suke ba za su tsira ba saboda kowa yana cikin ɗimuwa bai san ina ya dosa ba to in manzanni za su rikice a wannan rana da tausayi irin nasu to wannan mutumin kirki ne kuma kake tsammanin dan kirkinsa a ce ba zai ɗumauce ya tsorata a wannan yinin ba don Allah waye kake jin zai iya annabin Allah shi kaɗai shi Allah ya baiwa nutsuwar da zai je ya tsaya a gurin da Allah ya masa umarni ya tsaya yana cikin nutsuwa ba firgita ya je ya faɗi ya yi sujjada ya ce ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya ce ya muhammadu irfa'a ra'asaka daga kanka irfa'a ra'asaka daga kanka ya muhammadu yau ba ranar aiki bane ka gama aikinka tun a duniya san tuɗa tambayi kawai an baka sai ya ce ummati ya rabbi ummati ya rabbi shine fa za a fara ainihin me za a fara tantancewa sannan bayi su fara samun nutsuwa wallahi in ba haka ba wallahi kowa yana cikin imuwa malam ya ce bayan an yi magana ko ayo sun yi magana kan kecewar wata da wanda suke da alamomi waɗanda suke manya bisa kusantar kiyama da ƙaryatawar mutane akan irin waɗannan ayoyi Allah sai ya biyar da misalai na ayoyi na manzanni wanda suka gabata da irin sakamakon al'ummarsu waɗanda suka ƙaryata faƙala sai Allah ya ce kazzaba كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر Allahu akbar فدعا ربه أني مغلوب فانتصر na'am ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Allahu akbar وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Mm.
وحملناه على ذات ألواح ودسر Allahu akbar تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Allahu akbar ولقد تركناها آية فهل من مدكر na'am فكيف كان عذابي ونذر na'am ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر na'am ku duba kun ga Allah tabaraka wata'ala yadda yake ba mu labarin al'ummomi da suka gabata yace tabbas kazzabar qabalahum ma'ana qabala quraishin kenan kafin su quraishawa mutanen annabi nuhu ai sun ƙaryata shi sun ƙaryata ainihin annabi nuhu abiyan eh annabi nuhu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wata'ala yace yake shaida wa ƙwarishawa manzan Allah ya gaya mu abin nan ko kuma yake rarrashin annabi don rarrashi ne daman kafin zuwan gargaɗin ka da za ka yi musu wa'annan mutane naka to ai ka- in sun maka wani abu kamar Allah yana cewa ka kwantar da hankalinka wa'anda suka zo kafin kai daga cikin manzanni na su ba haka aka yi musu shine magana din shi yasa ce kazzabar qabalahum qaumun nuhin fakazzabu abdana Allah ya ce sun ƙaryata bawanmu shi ne annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa ƙalu majnun suka ja kai da Allah mahaukaci wazbujir abinan wazbujir kuma suka tsawatar da shi suka yi masa zagi na wulaƙanci wasu suka dake shi kuma haka kullum ya fito yayi wa'azin kullum haka zai fito yayi wa'azin kuma duk inda suke taruwa wallahi haka zai fita kuma ya je wannan gurin ya sake musu gargadin su kuma abin da suka yi jiya yau sai dai su ƙara ba wai su rage ba a ba sa tsoro har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala wa'adinsa ya cika shine Allah yake gaya mana lokacin da al'amari ya kai matuƙa fa da arabahu sai ya roki ubangijinsa yace anni ma'ana bi anni magalubu ya Allah mutanen nan sun rinjaye ne ya shafa shekara 1950 yace sun rinjaye ne ya Allah fantasir ya Allah ma'ana in tasirli minhum ya rabbi yace ya Allah ka taimake ni ya Allah akan su kaga irin abin da suke mun a idan ka suke sun yi kaza sun yi kaza wasu maluma na tafasi suka ce har kashe shi ake ma'ana ya faɗi sumamme suna tsammanin ya mutu sai dai kawai a ga tsuntsaye kamar ungulaye sun zo suna ainihin shewa akan suna wannan suna dan kewa akan sa kawai maluma suka ce ba ainihin ungulif ce ko wasu a'a mala'iku ne suke masa inuwa saboda zafin rana irin na wancan lokaci sai dare yayi Allah tabaraka wata'ala ya dawo masa da jikinsa saboda annabi ba shi da tawaya raunin da aka yi masa a dawo masa da jikinsa ya dawo lafiyayye ya ɗauki kuma sandarsa ya ɗauki malafarsa ya sa ya tafi kuma ya koma gobe ma haka zai dawo kuma matsiyata haka za su yi masa wannan kaɗai ba zai ishe su aya ba to da yi wannan addu'a ya ce fantasir ya rabbi ka taimake ni ya Allah Allah ya ce fafata hana abawa ba sama'i kun ga bayani ya gabata kai tsaye sai aka ce fa fatahana abwa ba sama'i ba zancen an yi jirgi an yi waye an yi waye ko saboda me magana ta riga ta gabata Allah ya ce muka bude kofofin sama da ruwa munhamirin ma'ana kasirus sabbi kenan ma'ana munsabun insibaban shadida wallahi haka Allah ya buɗe kofofin sama abinda bahaushe kan ce ruwa kamar da bakin ƙwarya Allah ya ce haka muka buɗe kofofin sama kuma Allah ya ce wa fajjarnal arda muka kuma ainihin me muka sa ƙasa ita ma ta fito da nata wanda ita daman ƙasar mun sani abu ne sananne ga dukkan masana ita kanta ƙasa akan ruwa take a shimfiɗe Allah ya ce muka yi mata umarni muka ce ita ma ta fito da nata ruwa bayan ƙofofin sama sun buɗe da ruwa sannan ƙasa ta fito da nata falta kalma'u ruwan sama da na ƙasa suka haɗu ala amrin bisa hali na ƙaddarawar ubangiji shine Allah ya ce qad qudir ma'ana Allah ya hukunta abin da zai hukunta da shi fil azal tun azaliya wa huwa hilakahum abin nan garikan shine za a halakar da su wallahi dukkan al'umman nan in banda wanda ya shiga cikin jirgi in banda wanda suka shiga cikin jirgi ba wanda bai halaka ba maluman tarihi suka ce sai wani mutum daya amma shi wannan mutum daya Allah ne ya tsare shi daga ruwan ba zai cinye shi ba shi kuma dalili wani tallafi da yayi wa annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam lokacin da annabi nuhu yake wannan jirgi ya taimaka masa daga ainihin Syria wato Sham ya taimaka masa wajen ɗaukan katako da zai zo ya haɗa wannan jirgi saboda akwai katakwayen da shi yana da ƙarfin da annabi Nuhu ba shi da shi ya kuma tausaya masa ya taimaka masa sannan kuma bai shiga cikin masu yi masa wulaƙanci ba to amma tun da shi misali shi ba imani yadda annabi Nuhu ba amma kuma bai shiga jirgin ba dan da ya shiga jirgin Allah zai ba mu labari ko sai aka ce shi ruwan sai ya tsaya masa ira ainihin iya wato abin nan wato iya abin nan ɗin kafaɗa kansa wato yana waje wannan ainihin mutum ana ce masa abin nan wato ana ce masa unu ake ce masa binu abin nan binu binu unu binu amaku sunansa kenan wato ana ce masa unu to shi kadai shine aka ce wanda ba a cikin jirgin yake ba kuma Allah tabaraka wata'ala yayi masa ta goma shi shi bai halaka ba in kissar ta tabbata to Allah tabaraka wata'ala yace wa hamalnahu mun dauke shi shi annabi nuhu ala safinatin bisa wannan jirgin ruwa zati alwahi ma'abocin ainihin wato alluna wa dusirin da kusoshi wa huwa ma yadda siru bihi al'alwaha minal mu'abina minal musa'abinan musabinan musamir shi ne abin da za a haɗa wancan gaba da waccan gaba a huda shi wallahi mala'ika yana gwada masa mala'ika jibril yana tare da shi yahuda nan a ɗauko ya ce nan kaza za ka sa yahuda nan ya ce nan kaza za ka sa da haka sai da ya haɗa jirgin yasa Allah ya ce za ka yi bisa idan dunanmu muna kallon kaza kuma mu sanar da kai ya za ka yi haka ya zauna yi wannan aikin jirgin mala'ika jibril yana koya masa ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da muka ɗauke shi Allah ya ce ta jaribi a ayyunina kuma sannan tafiyarsa akan ruwan ma Allah ya ce suna gudana ne da ikon amma in ba don haka tambotsan da ruwan yake yi ai zai halakar da su ko amma bisa ƙudurar Allah wallahi kawai sai suke tafiya akan ruwan kuma cikin nutsuwa Allah kai mana muwafaka Allah ya ce jaza'a wannan fa sakamako ne wallahi sakamako ne liman kana kufir bayan an halakar da su wannan Allah ya ce sakamako ne liman kana abinan kufir ga duk wanda ya kafirta da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to haka kuma wayanda suka kafirta da sauran annabawa da suka biyo ba haka aka rika halakar da su da ainihin azaba ɗaya bayan ɗaya amma abin mamaki wai al'ummar da za su biyo baya ba za su ga irin waccan aya su yi imani ba kamar yadda ƙwarishawa suka kauda kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutanensa sun kore shi ya tafi ɗa'ifa don ya je ya samu sauƙi sai azabar can kuma ta fita cikin makka eh azabar can ya ta fita makka don maka ba su yi masa rauni ba amma can sun farfasa masa kayi har sun fasa sun cire masa haƙori saboda jifa gayya yara maza da mata manya da ƙanana ainihin eh, abin nan wannan abin nan eh, wannan bararren bawa na gidansu eh, wane ne subhanallah yana bin sa yana tarewa shi kansa da yake tarewar shi ma an fafasa masa kai wallahi shi ma an fasa masa kai yazo ya zauna ya dawo maka fitina da'ifa ba za ta shigo ba da Allah kai ni ko yanzu wace irin jarraba aka yi mana kana cikin garinku kana karanta alƙur'anin Allah mutum yana so baya so dole yana ji ko me aka yi maka kawai shi kenan ɗan talaucin da za a jarrabe ka sai ka ƙibautar Allah ɗan rashin lafiya da za a jarrabe ka sai ka ƙibautar Allah annabi ayuba jikinsa saboda ciwo wallahi har tsotsa ce take fita tana faɗuwa al'ummarsa duk sun kaurace masa ƙarshe kauracewa suka ba za ta yi ba aka ɗauke shi a kai shi bayan gari aka jefa komai nasa ya ƙare daga shi sai matarsa kaɗai ta ce ta tafi ta je ta sani ta je ta yi ɗan aikin da za ta yi tana kawo abinci tana bashi har lokacin da Allah ya kawo wa'adin da zai warke ɗin ya warke shi ma mun riga mun yi bayani cikin wasu karatattuka to idan irin wannan musiba za ta samu ainihin mutum yanzu waye wai dan dan dan zazzabi fa sai samu mutum ai ta juya ya tashi ya sallah yana ji kuma ana Allahu akbar Allahu akbar wallahi zazzabi ne gaba ɗaya ba zan iya tashi ba to ka ce a kawo maka ruwa ma in zaka iya taɓa ruwa in baka ya ka ce a kawo maka rere in ba zaka iya ba kana cikin hankalin ka ce a to ai maka taimama in kuma ruwan zai taɓa ai maka alwala kana kwance kai sallah ba ma sai ka zauna ba addinin musulunci ya sauƙaƙe ma ya sauƙaƙe mu amma mai mai mutum sai yake kullun nakan yi mamaki nakan buga misali da yadda zaka gane ciwon bai fitar da mutum a hankali ba kana dan wani abu ka fitar da dan wani abu haka kamar yakan sai kuma ya sa hannu ya karbe amma fa ya kiyaye tashi ibadar Allah amma yanzu kudi ya zo masa ya karbe sannan ya san abin kirki akai masa har yana Allah ya saka da alkhairi ko wanda ya faɗi wannan kuma ba zai iya bautar Allah ba To kun ga alama shaidan yana tare da marar lafiya saboda haka mai lura da marar lafiya dole ya yi hattara ya matsa masa akan sallah lokacin sallah. Jaza liman kana ku. Wallahi wannan sakamako ne ga waɗanda suka kafirta. Allah ya ce wa laqad tarakana. Ai abaqaina hadhihi abin nan fi'ila. Wallahi mun bar ainihin ayoyi. Liman ya ta'abbiru bi haga dukan wanda yake zai mai lura ya lura da ita. aisha'u abinan amruha wadda al'amarin ta yawar wato ko ina aka shina kuma wastamirra kuma ya yaɗu ya zarce fa hal min muddakir akwai mai lura ne akwai mai wa'aztuwa wa ma'ana mu'tabirun wa mutta'izun biha akwai wanda zai lura ya wa'aztu da irin waɗannan ayoyi inji Allah Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nazar ya gargadi na ya kasance akan waɗanda suka kafirta ai wannan istifhami ne ta kariri ko Allah ya ce fa kaifa kana kenan ya riga ya kasance tunda an ce kaifa kana ya ya kasance kenan ba yanzu cewa so ake kun ba a'a kana ya riga ya zamo ko to tunda ya zamo yayi ya kasance kenan tunda ya tabbata to ya kamata ya zame aya ga dukkan mai hankali shi yasa malam ce istifhami ne ta kariri wa hiya lis-su'ali anil hali kawai tambaya ake yaya halin yake amal al-muqaddibina ala al-iqrari bi wuqu'i azabillahi ta'ala aw azabillahi ta'ala kawai wannan ana bukata shi abokin zance ya dauki abin a matsayin ya tabbata aukuwar wannan azaba ta faru ga waɗanda suke al-mukazzibina ko bil mukazzibina binuhu wanda suke karyata annabi nuhu alaihi salatu wassalam mawqi'ahu irin yadda ta afko a kansu din wa bayanu subuti ayatihi min al-dufana da ainihin bayani akan tabbatar ayarsa ta ainihin wannan ruwa na dufana wa kaifa hasalat ila akirha da har ya zuwa ƙarshe yadda ainihin abin ya faru ko abin da ya faru ya faru wa hamlu nuhu fiha fi safinati ya'ani min alwahin wadus da yadda Allah ya dauke shi cikin wannan jirgi na ruwa ma'abocin ainihin alluna da kusoshi da aka haɗe sashi da sashi ma'azan afiha malai yace duk da raunin wannan jirgin ma'ana tunda ai aikin mutum ne wancan ruwan kuma tsantsar kudirar Allah ce wannan aikin ɗan adam ne tare da taimakon Allah haka ne ko sannan kuma wancan ruwan shi kuma kudirar Allah ce tsantsa amma gashi abin mamaki wannan jirgin bai nutse a cikin ruwan ba sannan kuma ruwan bai huda shi ya shiga ciki ba shi yasa anan mala yace ma'aza afiha wa azamul amru haulaha da girman al'amarin da yake kewaye da shi amma ruwa bai ratsa shi ba Allah madaukaki sai ya ce wa laqad yassarnal qur'ana lizikri mun saukake shi wannan alqur'ani ga dukkan ainihin me ma'abocin ainihin wato abin nan wato ki'a hadda ma'ana sahalnahu lil hifz mun saukaka shi don haddacewa wallahi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukaka alqur'ani shi yasa zaka ga karamin yaro dan shekara tara ya haddace alqur'ani yawanci mu har yanzu ba mu fara cimma irin wannan gacin ba amma da yawa wasu kasashe sun fara cimma wannan gacin ko ka ɗauki ibn hajar al-asqalani ai yana shekara tara ya haddace alqur'ani yace yana da shekara biyar babansa ya sa shi a makaranta shekara biyar kaga da irin shekarun da muke sa yaya a makaranta ne ko tunda ai muna kai yara naziri ba suna fara shekara hudu ba to yace yana shekara biyar aka sa shi ya fa abin nan daman babansa ya fara koya masa karatun alkur'ani tun a gida da ya sa shi a makaranta kafin shekara goma ya haddace alkur'ani ya karanci wasu littattafai na ilimi ka duba bulugul marami zaka ga bayanan nasa yadda yake yadda ya samu ilimin kuma dududu shekararsa nawa ne ina jin bai huce hamsin ba ka abin nan hamsin da kaɗan ba ko a ce sittin ba kaɗan amma yayi wannan karatun yau gashi ya irina ya irina mun doshi shekara saba'in don Allah a nan akwai waye ya kashe ɗari mai ƙofa ɗari mai ƙofa da Allah waye ya kashe Allah sai ne na za ka san shi kwafi kila akwai ɗari mai ƙofa ba farin ɗari ba farin ɗari ba shi ba jan farin ɗari ban kashe shi ba to farin ɗari ba farin ba jan ejan shi ne na biyu ka duba a jikinsa an rubuta 1959 1959 aka buga shi sai nake tuna lokacin da kakata take sa ni a gaba za mu tafi kasuwa kasuwar tsakanin garinmu da kasuwar tsakanin garinmu da kasuwar wallahi ya kai nan da special school za a ɗaura mun shi a jikin bance ai mun san bante ko wannan wanda ake ɗan ɗaura mutum haka sai a jawo jelar ta bahi a ɗan sokare ta tuwar duwawun ka dugaji dugaji a waje eh wasu mutum sun sani ma'ana dattawa yanzu ko sai a ce ɗan kamfai ko haka za a ɗaure mun shi in an je kasuwa ban san me zan saya ba na san dai kuɗin kashewa ne amma duk lokacin da aka je da shi sai a kwance sai a saya mun funkaso wallahi na ɗarin shi zan ci na ƙoshi kuma in yi guzuri in tuwo da shi gida ko tuwon dare ba zan ci da daddare shi zan sake ci na ɗari fa rabin kwago to ka lissafta ga shekarun nawa ne wani kan na ce wai mun doci saba'in ya ga abin kamar wani abin abin nan ne wani abin dariya ne ya shekarunka sun ƙare kana ta buri ya shekaruna sun ƙare ina ta buri kuma burin na banza ba burin ka taimaki al'umma ba da Allah kai lissafin shekarun sun kai nawa kusan shekara 65 ne eh kai eh shekarun ku lissafta da Allah 67 to da Allah lokacin da yake kashe wannan kudin a wannan lokacin aka haife ni kuma yanzu ya zan buri na kawai sai dai in gina duniya ba in taimaki al'umma ba Allah wadaran wannan rayuwar Allah in dai wannan rayuwa ce Allah ka karbi rayuwa ta ba na santa yasa buri kawai ka gina duniya ka tsufa sai sata ba za ka taimaki al'umma ba ai ba kuɗin da zamu taimake su ba waye kaza kaza kaza to sai an tara ake yin taimako wallahi wannan rayuwa in dai irin ta ce wallahi ba na bukatar ta ka duba ka gani idan kai lissafi da irin wancan shekarun in an ce na cika saba'in akwai abin mamaki to da masu irin shekaru na wani yana nan a cikin daula kace-kace amma makwabcinsa haka yake kwana da yunwa ya ƙi ya taimaki makwabcin nasa wani ya san abokinsa ne ma amma ba zai taimaki abokinsa ba wani kuma malami ne gashi Allah ya yi masa dukiyar amma ba zai taimaki al'umma ba sai dai kawai wa jama'a fa auka in an tara shi cikin gida kawai Sheikh Buruntun Allah kai masa rahama ka karɓi rayuwarsa kan imani wallahi lokacin da aka shiga wahalar nan da Allah kun san irin hidimar da iwa ɗalibai na ilimi da na kusa da na nesa kuma da abin da yake nomawa ba ma'aikacin gwamnati ba ne bari ka ce ɓarawo ne amma mafiya yawan malamansu mafiya yawan malamanmu a ɗauki kuɗi a bai mutum yana da kuɗi ya ƙi yin alkhairi sai dai kawai shi bukata ne an ba shi kawai shi kenan ku duba mafiya yawan malama haka suke su dai sai dai a tara musu Allah ya sauwake wani makwacinsa ma baya jin daɗinsa kuma yana malami yasa kullum muke wa Sheikh Kabir Muhammad Abina Muhammad Ahmad muke masa addu'a ta fatan alkhairi wallahi ba zai san kana cikin halin wahala bai taimake ka ba wallahi a yanzu a ce majalisar nan malam ne yake zaune ka kawo masa dubu ɗari wallahi kafin ya tashi ta ƙari kuma a ciki ɗan abin da zai ɗauka sai da ce kai wani je kasuwa sayo min kaza da kaza a kai gida amma sauran duk zai rabar a al'umma amma wani shaƙi ya zo kuma yana zaginsa Allah kai musu rahama Allah ka gafarta musu saboda haka Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana mun sauƙaƙe wannan alƙur'ani dan a karanta ai aiki da shi kuma ka karanta alƙur'anin ba za ka yi aiki da shi ba wallahi wannan ilimin in karanta alƙur'ani ban yi aiki da shi ba wadaran ilimin wallahi Sa'id bin Jubair yace laysa min kitabillahi kitabun yaqra'u kullahu zahiran illa alqur'ana wallahi duk cikin littattafan Allah babu wani littafi da zaka karanta shi cike da wajensa ka karanta shi kuma ka haddace kana gefen littafin arifa ka karanta shi sai alqur'ani ku duba at-taura ku duba injila ma'abotanta wallahi yanzu misali ba qur'ani ne gaban mu ba yanzu aran ma yana karatun alqur'anin nan to idan ya rufe shi kenan ba zai iya karantawa sai ya buɗe misali in a ce attaura ne haka aka yi wa mutanen farko fa annabi musa haruna uzairu da ainihin abin nan shamwil su kadai allah ya bai ikon haddace ainihin attaura su ne suke rubuta ta allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana fa hal min muddakir akwai mai wa'aztuwa ne yi wa'aztu mu karasa lokacin mukazzabar adun كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر na'am تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر Allahu akbar فكيف كان عذابي ونذر mm.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazzabat adu hakanan adawa suka ƙaryata annabi hudu alaihi salatu wassalam ja'ahum bi ayatin ya zo musu da aya amma saboda rashin imani fa uzzibu aka azabtar da su fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ya ce ya azaba ta ta kasance gare su wai kana jin kai yanzu barin ka za a idan ba a halakar da kai halakarwa irin wayancan ba shikenan yanzu wannan kuncin rayuwar da talakawa muke ciki musamman irin wannan musifar da muke cikinta ta ƙarancin ainihin abin hannu da Allah ba za ta ishe mu aya ba mu gane kaucewa Allah muka yi mai cin hanci da yake cin hanci a gun aikinsa a ofis ɗinsa da zai ci hanci wai yana cewa in ba mu ci hanci ba da Allah ku ji magana in ba mu ci hanci ba to ya zame mu rayu bai san wannan cin hancin shine ya jefa ki cikin bala'i ba don Allah haka ne ko ba haka bane cin hancin shine ya jefa ka ya jefa shi ya jefa su cikin bala'in wallahi sannan ita gwamnati da take jagorantar al'umma ba mai imani ba ce an ɗauke ka a matsayin ma'aikaci an ɗauke ka daman ɗan alfarma ne kawai ba wanda i cancanta ya riƙe gurin ba ne saboda haka ba zai tsaya yi aikin kirki ba in dai aiki ake so a ƙasa a ɗauki mutanen da za su iya aikin mana kuma a ba su albashi wadatacce a ga in ƙasa ba ta gyaru ba amma daman mafi yawa cikin a cikin kashi ɗari a cikin kashi ɗari kashi casa'in da biyar duka wa'inda ba su cancanta ba ne ka je ɓangaren jami'an tsaro tsakanin polis soja ainihin mai abin nan immigration custom da sauran jami'an tsaro wallahi in kana da gaskiya to ka rika shan wahala a cikinsu in kai babba ne wani abin kewayewa za a yi ma baka sani ba kuma kana magana wallahi wanda yake a ƙasanka ne sai ya kunno maka wata wuta da baka sani ba saboda bala'in sharrinsa sai dai kawai kai a matsayinka na mai gun Allah Allah ya kubutar da kai wannan wace irin masifa ce to irin wannan ƙaryata a banza Allah ya bar mu muke shan irin wannan wahala shine Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan iska muka aika musu inji Allah shadidus sauti mai tsananin sauti fi yawmi nahasin a cikin wani yini ma'abucin shi umci mustamirrin wanda yake ma'ana da'imun ya'ani da'imu shu'uni alaihim amma sai Allah ya abin nan ya bayyana mana la alal mu'minina ba fa akan mu'mine ba a akan su kafirai din Allah ya ce tanzi'un nasa tunda daman da ban sifar ta taho sun yi tono sun binne gangan jikinsu a ƙasi iya ƙirjinsu isama yana waje wallahi in iska ta zo da iskar ta zo sai iskar ta juya kanta juya kanta tsinke shi sannan sai ta zaro gangan jikin shar'an zaka ganta ka annaha a ajazu nakalin munqair haka Allah ya ce wallahi zaka su kamar gututturan dibino da aka cire shi aka daddatsa shi haka ta musu ba ta suka karfin su zai kwace su ba to kai kuma yanzu dan Najeriya musamman dan arewaci wanda yake da'awar addinin musulunci kuma tarbiyyar shehu wallahi da shehu Usman zai dawo sai ya zare takobi ya fara yakar mu kafin ya yaki arna a kuna shakka ina ga ko wallahi a irin katobara da ake wallahi shehu Usman da matacce yana dawo wallahi in ya dawo sai ya fara yakar mu Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yace tanzi'u ya ana ma'ana tanzi'un nasa tana ainihin tsige mutane ka annahum kai kace su a ajazu nakalin munqair wallahi kamar dibino ne da aka tsigo shi daga ƙasi ma'ana munqali'un saqi'un alal ardi wa shubbihu bin nakali malan yace an kamanta su da dibino ne lidulihim saboda tsawon su wa zikira kuna wa unsa fil abin nan fil haqa fil haqa yazo kamar cikin suratul abin nan haqa ko da Allah yace nakalin kawiya wa kaifa kana azabi wani nuzur da Allah azabar wa'ancan ya ta kasance musu ya ya ta kasance ya suka jita to na ramin shiga cikin dutsen ya tseratar da su to mu ma yanzu duk irin dabarar da kake gani nake gallo za ta tseratar wallahi ba za ta tseratar da mu ba dole sai mun koma zuwa ga Allah mun kyautata al'amuran mu ba can ba a haka Allah zai tsige wa'annan matsiyatan wayanda suke azzalumai ya canja mana su da mafi alkhairi mu koma zuwa ga Allah mu gani in kuna shakka wallahi mu koma zuwa ga Allah ku gani wala kad yassarna alqur'ana lizikri fa kai abina fa hal min muddakir fa kaifa kana azabi wa nusur yaya azabar mu ta kasance insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan kissar samudawa kuma mu ji Allah tabaaraka wa ta'ala ka yafe mana kurakuran ina sake jan hankalinmu don Allah duk wanda Allah ya hore masa wani abu ko mun kankanta sa kar ya ga kankantar abu ya sai aljannar Allah da shi ya sai aljannar Allah da shi ittaqun nara manzon rahama yace walau bi shiqqi tamrat ko da da tsagin dibino idan dai har an baka dama zaka iya kiyaye kanka ka tsare kanka daga azabar wuta da tsagin dibino to ya wanda Allah ya bashi dubu daya ya gagara cire jaka guda ya gagara cire jaka guda ya taimaki dan uwansa ya wanda yake samu miliyoyi ya wanda ake ba su haƙoƙin al'umma su kawo musu sun riƙe Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran mu akwai magana babu Allah ka yafe mana kurakuran mu wannan gari namu Allah ka albarkace shi Allah ka sa masa albarka ya Allah Allah ka ji tausayin mu ka ƙara mana zaman lafiya jihar mu Allah ka albarkace ta ya Allah ƙasar mu Allah ka albarkace ta Allah ka albarkaci wannan ƙasa ta mu Allah ka raba mu da waɗannan azzalumi mu kuma ka ba mu ikon kyautata halayen mu Allah ka ba mu ikon kyautata halayen mu Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu ya Allah idan ƙarshen rayuwa ya zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ya Allah wanda duk suke marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah Allah ka ji tausayin su ka yaye musu ladan jarraba kuma da ka jarrabe su ya Allah ka dora musu kan mizanin su Allah ka dora musu kan mizani ya Allah Allah muna roƙon ka wanda suke da lafiya Allah ka sanya lafiyar ta amfane su اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين